madara ta hannun dabba ya shirar da ya hannun ta a sha amma mukabili sababin ciyar da ita da kake idan kana marhuna in hajjin gina ce wajenka wa ala alladhi yarkabu wa yashrabu an-nafaqa wajibi ne akan mai hawan dabbar jingina wajibi ne akan mai shan madara ta dabbar jingina annafaqa to dinga ciyar da ita kaga kenan wancan abin da yake tatsaki amfana muƙabilin abincin da yake fata to sai kuma mu dawo kamar a yau sai mutum ya baka jingina in shi ko mota kana iya yin bidan shi ka sa mai ka dinga hawa kiyasi akan azharu yakub bi nafaqati yana halitta mutum yayi wannan menene ko yasa na'am na'am za ta na na na bayan wasara ha? ya ka ajiye shi guri ɗaya ba a aiki da shi kenan ma dama tun da ai wanda aka ba jingina amintacce ne ai dan an yarda ne kuma mu'amala ce ta mutunta da kyautatawa ta sawa ne tunan kuma zai iya amma zai yarda to ai kai ma amfani kake da abu in a wajen zama ka kai ma amfani kake sai ka to mai wake kawai aka ajiye shi zai ma iya samun nafas to me zai hana in sa mai in yi bidan shi sai dai in ya sakaki kuma wani al'amari yawa to kuma kaganan gurin kuma a tsara shi saboda ka'ida shi amintacce ne kuma abin kiyayewa waɗannan abubuwan ne abin wanda yake kenan ya kiyaye waɗannan ababe ne babin idan tsarafa rahinu wal murtahinu wa nahawu wal bayyanatu alal mudda'i wal yaminu alal mudda'a alayhi idan tsarafa rahinu wal murtahinu wanda ya ka jingina da wanda aka ba jingina suka yi saɓani wana wufar bayyana su alal muddai to lalle albayyana kawo shaidu alal muddai yana kan wanda ya ƙara waleminu alal muddai alai rantsuwa kuma tana kan wanda aka ƙarar shi kai ne ka kawo jingina gurin mutum sai ce sam ai ba wata jingina daga wani to yanzu kaga za ka kashe da ashe in haka ne jingina tana buƙatar ya zama to a samu ruwan da zai tabbatar da haka ne a samu shi kenan in ya gaba a wannan littafi na ne tabbas jingina da ka ba do shaida gabatar da shaida sai na gabatar da shaida ya kuma ya kace sam kana ce akai to dole kuma ya kai rantsuwa tunda kai inkarin waccan bayyana abin yin ba na abbas radiyallahu anhu annan nabi sallallahu alaihi wasallam ya yi hukunci ai annal yamina ala al-mudda'a alayhi rantsuwa tana kan wanda aka yi ƙara mutumin da aka yi ƙaran shi sai ya musa shaidun da ka tsaida to kuma a nan gurin abin da zai kubutar da shi shine yin rantsuwa shine yin rantsuwa a ka'ida ba za ka zo maka yi ƙaran mutum kawai ka abu baka gabatar da shaidu ba manzana sun sai ce lauyi utan nasu bi da'awa inda mutane za a ba su duk abin da suka yi da'awar nasu ladda a rijalun da wasu mazajen sun yi ikirarin amuwar kan wadima'u da sun ikirarin dukiyoyin wasu ya mutu ya ce gidan wane na wani ko cewa da shi ya kashe mun ɗan na don a kashe shi kawai a kawo da shi sai ana sassai jirakin bayyana su ana mutu gabatar da shaidu wannan yana kan wanda ya kasara walaminu alaman hanka don baka gabatar da shaidu ba shi bai da ta cewa kawai shi kenan a mi'a kuma yana da daman ya yi rantso da zai kubutar da zai kubutar da kanshi kenan inda aka samu saɓani wanda hakan yakan iya kasance da kwayan da in munafiki ne sai a ba shi jingina sai ce san ba a yi ba wannan abu don an zo kenan ga hanyoyi da musulunci ya bada na wanda suka samu kusuma tsakaninsu da juna a nan ba za a aiki da cewa idan su talafar ba'i wani musulmi farkon kolin ba'i kenan ba a ɗora ba a kan wannan ga ƙa'ida mai sai da mai sai da in suka yi saɓani mai sai da ya ce kaza na sai da mai sai ce kaza ka sai da ba a nan sai ce maganar mai sai da wa ita za a koma kai to amma a nan gurin za a koma ƙa'ida wadda take amma cewa kenan a albayyar alalmuddin tun da ya da'awa shi zai gabatar da kenan shaida rantsuwa kuma tana kan wanda ya musana na haka yana da dama wani allah kenan bai raba da waɗannan shaidu ko shaidun sun yi abin da ba shi ba to nan gurin kuma dole dai a dawo kuma zuwa ga alfasa mahiran tsuwa kuma ma dama bai rawa da wannan sai rantsuwa inda ya rantsa su ma suna da dama kuma sai su rantsa amma ka'ida hujja wancan zai kawancan kuma ya gabatar da rantsuwa kaga in ya rantsa ya kamar don musu rantsuwa suka ki rantsuwa to kaga a nan gurin kitabul ittiq baban fil ittiq wa fadli wannan kitabu na 49 zai bana bayani akan al-itiq al-itiq shine yantar da wuya ko kuma yantar da bawa wanda wannan ɗaya ne daga cikin ayyuka masu kyau na musulunci wanda musulunci ya umarni a kai kuma yana daga rahama na addinin musulunci ga jinsi na bil'adama a lokacin da Allah ya turo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da hasken addinin musulunci a wannan lokaci duniya ma kar take da bayi daga masu bautar gumaka sai masu bautar ɗan adam sai masu bauta wadda take ta hakika kuma ta hidimar abin a lokacin yanda jahiliya take ci da zalunci akan zauwa kawai a jira cikin fami a kama na kamawa a mallaki wanda za a maida ku yanki a maida wanda kuma za a sa masarka je a saida su kuma a je a saida su shi yasa za ka ga irin su zai da bin harata suka fada irin wannan kwari kaga ta da annabi yusuf alaihi salam a irin wannan ne aka saka shi a rijiya karshe ma aka huddo shi ma aka saida shi وشروه بثمن بخس دراهم محدودة وكانوا فيه من السائلين kaga annabin Allah ma an mushkirin wannan ta'amuli to lokacin da Allah turo manzara sassara a lokacin haka kawai za a lefa karamar kabila ta larabawa akwai tsageru lokacin shi ya ma lokacin da manzara sassara yana gawa yana gawa a adibin hatimun tsari cewa za a samu aminci har ma ka samu baiwa ta yi bulaguro daga yanki kaza zuwa yanki kaza ba ta jin komi makiyayi ba bai jin tsoron komi sai ce waɗannan 'yan fashi na ƙabilar tsayi a lokacin ko aina suke ka gani sau da lokacin kawai ta'addanci ne da washi da makami tsageru ke da kwashe sa larabawa suke da su alik kaga an yi irin su shamfara da sura bin wanda kawai waɗannan za su za su za su zamanto sun fantare sun kangara kawai sun gagara sun gawurta sai su koma kawai daji su yi ɗan kulabtinsu kawai da faletinsu kamar irin wannan tsarin fale-fale da za ka ake yi duk kasan jahilci ke kawo kamar irin wannan bandit-bandit ɗin na najeriya duk wannan ne ke kawo to kawai za su mutum zai gawurta kawai ya koma ya datse hanya babu aminci shi ne Allah subhanahu wa ta'ala ce ilafin ƙurashi ilafin mu'ilata shita da sai wani ya hudu rabba hadha albayt allazi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf Allah ke goranta musu ni'imar da Allah subhanahu wa ta'ala ya musu wa amanahum min khawf Allah ya amintar da su daga wannan tsoron da suke shi awalam yaraw anna ja'alna haraman aminan wa yatakhattafu an-nasu min hawli mu ne muka sa zama amintaccen guri to da cikin firci yake ba ku da amincin za ku wata kawai zuwa suku rikaz ko kainuka ko kuma zimajaz kawai a hanyar ku ta zuwa kasuwa a muku kwantan bauna kawai a cafke ku shi kenan a kada a ji asiri addinin musulunci ya umarni da 'yantarwa kuma ya sanya lada mai ɗumbin yawa har ma a wasu kafarorin aka gabatar al'itku wasu ma ka sa itku a ciki kaga kafara ta ziyari ce kafara ta kisan kai ce kafara ta azumi ce kafara ta rantsuwa ce duk sai ga dace ma fakku raqaba ka fata hariru raqaba Allah ce falaqata hamal aqaba wa ma adraka mal aqaba fakku raqaba aw it'am fi yawmin dhi masghaba باب في الإتق وفضله عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما رجل أعطى أمرأ مسلما دم متوم da zai ‘yantar da mutum musulmi sharaɗi ke na wanda za ka ‘yantar in ya zama musulmi saboda in ka ‘yantar da kawuri ka ƙara ma kawurci ƙarfi shi kawuri ba a taimakon rayuwar shi sai dai a ceci rayuwar shi amma ba a taimakon rayuwar shi yanzu ka karo kawai shi ruwa za ta kashe shi ka ba shi ruwa fi kulle za ta kabi da ratsaba sadaka kaga ka ceci rayuwar shi amma ka ɗauko kafiri ka biya mai lafal wane ne ka girka shi ka ba shi jari to wani ya tashi kai zai ma'abuta kaga sai dai ka ceci rayuwar shi amma ba za ka zaman to kayan abin nan ba ayyama rana a ta kamar an musulman an kada wallawa bi kulli udwin Allah zai tsamakar da wannan mai yanci bi kulli utwin minhu da kowace gaba daga kawurin utwan minhu min Allah gaba shi daga wata arwaya ta musulmi yace hatta farji bi farji kai hatta da al'auran mutumin ta ta wannan wanda ya ta sai ta yanta da shi gaba ɗaya sura cikin shi idan shi zai zama fansa idan ka daga wuta kan shi hannayen shi kawon shi cikin shi duk gabar shi daga gababuwan da ka yantar to sun zama ‘yancinka kai kuma daga wuta to yanzu wannan kaga shi yasa sai suka ringa falsama musulmi ko ake tasi ana intarwa ake tasi ana intarwa to shi yasa balaga ta qur'ani sai Allah ya ce an taddaba sai ya ce fa in lam taji in baka in baku samu ba to he ku yi kaza in baku samu ba har aka zo lokacin da dalilin da musulunci ya sakira aka zo lokacin da kai duniya gaba ɗaya aka haɗu juna wa juna aka yi yarjejeniya cewa lalle ya kamata ka ƙarshen wani ya kama ɗan kunshi ɗan adam ya rike shi a matsayin bawa to wanda musamman musulunci su kuma su dinga kamar musulunci ya kafa wuta kaji da kuma zalunci da ƙiyayya da jahilci sai su dinga kamar musulunci in ana zancen wasa bauta ya kama ana wani ɗan gamsu ga musulunci ana wani zungura ana nuna kamar abin wani mu ne muka zo da shi alhali kuma mu musulunci abin da ya kira a kai ƙarar da bauta duk gaba ɗaya shi ya sama ƙor'ani ya ishara zuwa ga wani aka waye gari kuma har inda aka haɗin aka yi yarjejeniya shi ya sa yau karfe wani a matsayin bawa a kan zalunci ma dama duk ƙasashen duniya gaba ɗaya ittifaƙan an haɗa a kan ba a yarda ba ɗan adam ya riƙe ɗan adam a matsayin bawa shi yasa duwan na musulunci kamar irin su mamlaka duk aka yi tawaye da kan mutanen ƙauyuka na larabci da bar dewa ɗan uwan aka dinga duk wanda ma yake da aka sa kuɗi masu yawa ka kawo a saya duk wanda ma suke rike da wasu ya aka sa kuɗi masu yawa wanda kawai dole ma dan wannan kuɗin ma za ka kawo shi a ɗantar da shi wannan ya nuna mana fadalar da take tattare da fit ra'aba babun ayyar riƙabi afdal wannan babu ne da zai mana bayanin cewa ayyar riƙabi afdal wani wuya ne daga wuya na bawa ma'ana nan gurin ana amfani da arraƙaba ana nufin bawa bi kamili an ambata ba'adhi ana ne kenan kulli an ambata ba'adhu amma abin da ake nihi kullu kenan aka ce raqaba wuya kaga ai wuya yanki ne daga yanki na bawa wal'alla saboda duk wanda ka mallake shi to tamkar ka sa sarka gare shi shi yasa su ma bayin sai a dinga sa musu sarka to ka kubutar da wuyan shi daga wannan ana bi dar jinduf ibn junada radiyallahu ta'ala anhu qala sa'altu an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam ayyul amali afdal qala imanun billahi wa jihadun fi sabili قلت فأي الرقاب أفضل قال أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها قلت فإن لم أفعل قال تعين صانعا أو تصنع لأخرى قلت فإن لم أفعل قال تدع ت- تدع الشر من الش- تدع الناس من الشر فإنها سرقة تصدق بها على نفسك أبو ذر يجي سألت النبي صلى الله عليه وسلم na tambayi ma ce sarasa ayyul amali afdal wani aiki yayi wani aiki yayi wannan shine halin sahabbai fasalu ala dhikr in kuntum la ta'lamun kuma haka ake son mutum in zaka aikata wani aiki na lada inda wanda yayi ka kale ka aulabiyatu kale ka al'aham kale ka abubuwa wanda suke mutu addiyai zaka samu abin ibada ne ko ne amma wani yayi wani to ka dinga kokarin wannan sannan ka rinka kokarin neman afdalu ahsanu wal alimuna muraduhum ihsanuhum wal jahiluna amu'an bi ihsan su masu ilimi babban manuwarsu menene wanda za su kyautata wani aiki yayi sabanin jahilai su kuma sun makamce daga leka kyautata qala imanun billahi ma ke ce tabbatar da tauhidi ga Allah babu abin da ya kai tauhidi falala shi yasa zaka ga duk wanda ya rike tauhidi ko da kana da wasu kusakurai to wannan tauhidin sai ya murtsike waɗannan kusakurai kuma ka san duk irin ibadar matsar babu tauhidi aikin banza ce kuma duk irin yadda mutum yake kan wani kuskure in dai tauhidi ya tabbata in dai da gaske ke tauhidi ya ka ce ma tauhidi ya haɗa asulin na tauhidi babu shirkul akbar babu shirkul asghar to in dai ka tabbata kawai kenan komai aidan Allah kake yi ibaraka da Allah kul inna salati wa nusuki wa mahaya wa mamati lillahi rabbil alamin wa jihadin fi sabili da kuma kokarin ciyar da addinin Allah gaba jihadi wanda yake ilmi jihadi mali jihadi wanda yake nafsi wa jihadin fi sabili ya zama dai kana kokarin addinin Allah ya tafi gaba kuntu fa ayyar qadi afdal nace to a wuya kuma bawa wanne ne qala alaha samana yace mafi tsadatta wajen kuɗi bawan da ya tsada kuɗi wa an fasuwa ɗan da alim wadda ta fi ƙima wajen masu ita irin bayan da sai rina bakar yake si wanda masu shi za su tsada da saboda suna ga yana da wani miza a bisa tsoron ko iya sana'a ko kuma ma za a sa tsadar don mumini ne don kakkasa shi wanda fa'ilan afa ya ce to in kwa ban samu aikata ‘yantar da bawa ba qalat yunus salih yace to ka zama mai taimaka ma mai aiwatar da aiki na alkhairi to yunus salih ka aga zama wanda yake as-salih wanda yake mai aiki mai aikin nan aikin musulunci ne ko wani aiki ne na sana'a cin al'umma ko da aikin hannu ne mutum ya kware to yunus salih tele ne ya kware aiki amma bai da mashinshina da shago da abin nan shi kwa ya kware sai ka siyo mishi mashinshina ka siyo mishi abin ka ce to ina son gashi ka dinga zuba jika goma goma ko kaza don zuwa gaba gurin ya zama naka kaga yanzu a karkashin shi mutum nawa zai ci kaga kenan tuɗi misali mutum ne ya zo ya yi karatu ya iya wani abin shi nuna ya yi karatun ilibashi ko kaza bai samu ba aiki amma da kwai ilimi ya sayan da za a yi kiwo na kaji ne na kihi ne na dabbobi tuyinan sani sai ka kira shi ka zo ka agaza mushi a ƙarƙashin shi za a samu da yawa kaga ka taimaki al'umman manzo Allah sarasar kayi wani abu wanda yake muta'addi kayi abu wanda yake muta'addi aw tasna'u li akhraka ko kuma ka aiwatar da alkhairi ga wanda yake akhraka wanda yake dolo mutumin da yake bani wanda yake akhraka bani in mace ce ya ce harka'u kenan wanda yake ba mi ce al'amura wanda shi ba mai sana'a ba ne ba wani allah bai da wayo bai da kaza to ka taimaka mushi ka koya mushi yadda shi ma zai dogara da kai shi ya zama to mutum don ya agaza ma wasu ka iya aiki to ka yi ga wani fa'ilam afal ala ta da'un nasa mina sharri ka bar mutane daga sharri kakka cutar da su fa ina sarƙaƙin tasaddaƙa biha ala nafsi sarƙa ce kama kanka kaga barin saban Allah barin cutar da al'umma wannan sadaka ce amma sai inda ihtisabi dan mutun ya bar sata ya bar kazaranka a ci zarayin shi gudan ka ta kare mishi ba wani ladan da zai samu sai wanda ya bar abu dan Allah kiwo zai samu ladan amma wanda ya bar saban Allah dan ka a ci zarahin shi ya bar saban Allah dan ka za to wani ladan za a bashi dole ya zama barin nashi tsoron Allah ya sa ya bai to kuma sai zaman to sadaka zai samu ladan kalai a ga fadalan musulunci sako ma in kabari in dai dan Allah kabari za a baka ladan wannan ya nuna kenan mafi tsadar bawa wanda yake mafi kima da kuma tsada ya kuma nuna mana yadda sahabbai suke lalaban fiyayyen aiki haka ya kamata musulmi ya zama to yana bibiya da kuma fadalar imani saboda tauhidi shine gaba duk wani aikin da zaka yi in babu tauhidi aikin banza ne baban idza ata qawabidan bayna sunayn aw amatan bayna shuraka in ya rantsar da bawa bawan da ake sharika mutum biyu da ni da kai bawan mu ne ko baiwa ce muka gaje ta yaya hukunci ni sai na ce yanki na na ɗantar da shi kai kuma baka ɗantar da naka ba ana abdullahi bin umar radiyallahu ta'ala anhu anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam mana taka shirkan lahu bi abdin wanda ya ɗantar da tarayyar bawa da suke fa kana lahu mal sai na ɗantar da shi kuma ina da dukiya ya buru saman al-abdi ta kai kudin bawa uwimal abdu alai amma ka kimar bawa ƙimata adalin ƙima adalci ba ta shuraka abu hissa sau abokan tarihi ka ba su kasansu wa ta ƙalin abu sai ba wani ƙintu wa illa in ba haka ba faƙari a ta samin huma abin da ya ƙintu daga bawan ya ƙintu ni da kai muka gashi bawa ko mu uku muka gashi bawa sai na ce kai wani tun muna yara yake ma uwayenmu bauta kuma yanzu mu ma a ce mun yi kaza ni na ɗantar da ɓangare na to yanzu in ina da kuɗi in jika ɗari ne mu uku ne na ce na ɗantar da ɓangare na to sai a yi kima a yi kuɗin shi jika ɗari go to yin ba ka kasan ka in ba wancan kasan shi yanzu bawan ya zama ɗa duk da mana tursasa ko wace kuma sai kun yantar sannan kuma tana yiwa kuna da bukatar shi to in ko ban ne da kuɗi na ce to ni babu kuɗin da zan yi wannan amma dai na ɗantar da janibi na to yanzu kenan bawan bangare na ya ɗauki kaga kima shi zaro in yanzu ana iya rubuta mashi bukatawa ya ya samo kudi ya bada shikenan ya kubuta da wancan in kuma duk ba a yi haka ba to inda kima shi jika ɗari ce yanzu ya a cire sulfin jika ɗari kina a haka shine yadda kima shi take saboda haka ya rubu kan wannan wannan hadisi abin da yake nuna mana kenan hukuncin inda aka samu musharaka ta bawa to haka kuma sai zaman to muna tarayyar wani abu a tsakaninmu wanda ba iya yiwa a cire abu sai na ce na yahi bangare na to za a leka irin wannan mu'amala a sharika bukhari ya maimaita shi babu taqwimul ashya bayna shuraka yanda za a yi kimar abubuwan da ake tarayya tsakani wannan littafin mu kuma ka gaje shi sai na ce ni na ba da shi wakafi na bar na wakafi to yanzu tun da dama ba zai ciro ba kaga ƙarshe dai mi zai sai da zai to kuma sai a mashi ƙima ni sai in bau kaga yadda ake amma ba mun zo mu gashi gida ba kai kana da gida goma ka ce wannan gida na mu wakafi ya kamata kawo mu wa babanmu na wannan kai kana da gida goma wancan bai da yana jira har ya ci bashi za a sai da yanar don bakin ciki ka ce wakafi za a yi sai dai kai bangaren ka ce nan kayi wannan kuma yin so tun da kana da hali sai a lissafa kudin gida kai sai ka sayaye kama uwayen wakafi ba shi kenan gaga ya sauƙi a babu sharika firafi a sharika firafi babu karahiyata ta tsawon ala rafiqi shi ma ya kawo na aituku kara babun da ke nuna hana kenan tsawaitawa da tsangwalawa kan bawa babu al-khata'i wan nisyan fil fil ataqa wa talaq wa nahu wannan babu zai bayyana mana hukuncin al-khata wan nisyan kuskure mantuwa fil ataqa wajen yanci wa talaq wa nahu an abi hurairah radiyallahu ta'ala anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam إن لا تجاوز لي عن أمتي ما وسوست به صدورها ما لم تعمل أو تكلم أبو هريرة يأتي منذ سنة يأتي إن الله تجاوز لي عن أمتي Allah ya sauƙaƙa min akan al'umma ta ma wasu wasat bihi sudura abinda kirshinta ta mata sake-sake malam ta amal autakan lam matsar ba ta aikata ba ko kuma ta zamanto ta yi magana kina wannan yana nuna sauƙi na wannan al'umma yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗauke ma al'umma abin da yake mai wahala a tare da ita shi ya sa sabon manzarar sassalam suka ce an shar'anta mana kaza mun yi amma an sarkar da wata aya lalle wannan al'amarin yana da girma a gare mu sai Allah subhanahu wataala ya sabkar da ayi rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltu ala alladhina min qablina saboda haka inna la tajawaza li al ummati ma waswasat bihi sujura abinda zuciya take sake sake wanda Allah yana tsanauna alam ma kusu su bi nafsu sahaba manzara sassaram suka ce ya rasulullah inna najid fi anfusina ma yata'azam an natakallamu bi a zuciyar mu muna samun wani wasuwasi da sake saken da yana da girma mun furta shi mun furta shi kafirci yace al'ana qad wajadtu kun same shi yanzu suka ce yace zaka sani iman da bukku iya faɗin wannan sai dai wannan tsantsa imani ya ce alhamdulillah da zai radda kai da rufi wasa wasa wadiya ta tabbata da Allah da ya mai da maki da shidan da makirce shi kawai a sake-sake ne sau da aka irin wannan da shidan zai kama shi ya sa masu wasu wasi za ka ji mutum zai dinga cewa wani ya ce na zama kahuri wani ya ce na yi rida na zama arni kuma duka kamar sake-sake ne wani ma ya ce ma mata shi koma gida he na yi nazari ina tunanin kawai da wuya an ba na sake ki saboda wai a zuce shi kamar ya ji ya sake sai jiki kire sai na shawara ta mu je mu dinga zama a to duk wannan wasu wasi ne na shi dan ya dinga kama manzala sassai ya ce shedan ba zai gushe ba yana zo ma mutum da tunani har sai ya ce hada la khalaqa khalqa man khalaqa Allah ya halicci kaza halicci to wai halicci Allah ka gani to irin wannan duka yana daga sake-sake na shidari malam ta amal matkar ba ta aikata ba auta kallon in dai baka haɗi ba ko a zuciyarka ne kake jin sake-saken wasu abubuwa amma ba ka iya ko ka sha wani abu ka iya faɗin sa to wannan rashin waɗanda aka yi nuna tsantsan imanin zuciya shi yasa wannan san ce ana gurin Allah da ya mai da wasu ya mai da kai da shi a wasu wasu Allah zai wasu su fi sudurin nas min aljinnati wan nas wanda yake sa sake-sake kira ɗan mutane dinga sa wasu wasu yawanci wanda shi ɗaya rinjaya za ka kasa ya samu ruwan allah kare sai ka ga mutum ya rikici wani sai ya samu haya wani sai ya rikici wani ma ya dinga jin ma yin sallah ma aikin banza sau da ai kahurin yin sallah ma a banza in ma ya alheri shi yanzu ayi kaza kaza to wannan duka a kitabul aimanun nuzur babin izanin salasiyar fil aiman sannan kuma babu talak fil iglaki wal kuri wa sakran wal majnun kamar mahaukaci ne ya dinga sakin matashi kaga shi ba ba alƙalami a kan shi aka duba mahaukaci aka mishi arme don sakin mahaukaci ba zai bar sai abin to ai shi ba ba alƙalami a kan shi ba a ce ba to in ya ƙara wannan dare ya shiga wanda dare kuma in ma ya arme da ba ya je bai maido ta ko ya kashe mutumin ma ya ce ya arme mata shi babu idan kala rajulun li abdihi huwa lillahi wani wal itqa wal ishar fil itq wannan babu zai bayyana mana hukunci idan kala rajulun li abdihi huwa lillah mutum ne ya ce ma bawan shi huwa lillah shi bawan lillahi na Allah ne ko ya tahi saboda Allah wani wal itqa kuma ni ya shirye ce mushi lillahi niyyar shi ita ku yake ne amma bai ce wani ‘yantar da kai sai ce izhab an talilla wal ishari filitik da kuma inda mutum ya sa shi da ‘yanci wani waradiyar da kuma guncin sa shi da ‘yanci wani waradiyar lawan annan hukana da ma kabala yuridin islam sai dai na abu hurin rawaɗi lokacin da aka bala ya nufato yuridin islam yana nufin musulunta wa ma gulamu yana tare da wani bawan shi dalla kullu wahidin minhum min sahibi kowanne sai ya bace ma abincin shi sun kamo hanya daga can yankin kabilar Daus shi da yaran shi sai suka bace kaga inda ake zuwa neman gaskiya har da dan rakiya kaga nan Musa ma ai haka idan kala Musa li fatahu shi ma nan Musa alayhi salam da yaran shi suka fi shi mu gaskiya ga ta nan buris su mutanen da yawo baki irin su Salman annabi sai sai ce law balagal iman anan sama lana wa lahu rajulun min fats inda imani ya kai kolin sama kai a wata race law balagal iman surayya da imani ya kai tauraron surayya lana wani wurajin mai faris da wani daga mazajen faris ya ji ya amso shi so da himma kan gaske amma mu yanzu ya ka samu majalisi ana karatu amma mutum wani ya ɗau littafin shi ce awa ɗaya ba zai je wasu kuma don karambani da akarambana shi ma hako ya yake wallahi yawan za ka matasan da shi ma hukuti ne sai gama kawai da ɗan fasalin shi ya harɗe kawa kawai ga ɗalibai yana kwakwa kuma shi ne zuwa ya harɗe ma kawa kawai sai ɗarki na al'amura na a'a ba nan ba ne wannan duka irin tarihi ne da kuma tariri da abin nan na shi'a da sai ɗora nusus na shara ɗauko a ɗora ma wanda ake so abu na wannan abu na yabawa a ɗora ma wanda ake so na kushewa a ɗora ma wanda ba a so in wata ayacin ƙur'ani ta faɗo na abu sai a ɗauko a ɗora ma wanda ake ƙi ya ga goro wannan kuma sai a ɗauko ɗora ma wanda ake so wannan kuma ƙa'idarsu kaga su ai ba su yarda da rijalar sunna to kaga irin mahadisan da suka zo rijalar sunna ne ai bai kamata ba a samu shi yana istishhari da rijalar sunna to kaga kinan neman gaskiya bibiyar gaskiya da kuma lazumta tare ɗauka haƙuri a kanta don dole ita gaskiya akwai jarrabawa sai an haɗu da wahalhalu da jarrabawa a hanyar nemanta shi yasa Allah ce wasu girnan saka ma allazi ne duna rabbahum bil gharati wal ashiru na wajha sannan kuma dole akwai asabar lamma qabala yurid al isra ma hu gulamu dalla kullu wahid minhum ma an sahibi ko ne sai bace ma abokin shi ba qabala ba da dalika daga baya kuma yaron nashi ya gabato a lokacin da yaron ya zo wa abu hurera jihar su ma nabi sassan abu hurera yana tare tare da maki faƙalar nabi sassan sai maki ce ya aba hurera ha za guda muka kare attack ga yaron kanan ya zo maka ba ka ga mu'ujiza ta maza da sassan yana ganin shi tun da aibin san yaron na shi sai yana sassan ce ga yaron ka yanzu faƙalar ce amma inni ushidu ka annahu gur ina saka shaida cewa annahu gur a wata ruwa ya ci annahu lillah ka zama shaida ya zama ɗa kaga shine al-ishhadu ruwa ya kuma lillahi shine kenan cewa idan qala lillahi qala fa huwa hina yaqulu fa huwa shi hina lokacin zuwan nashi ya kula ya zama yana cewa ya lailatan min tuliha wa ana'iha ala annaha min daratul kufri najjati yace ya lailatan san barka da wannan dare min tuliha tare da tsayin daren sau da ya sha bakar wahala tsawon daren daren da ka bace ma hanya kaga lalle za ka ga tsawon daren gari ya gaza wayo min tuliha daga tsawon wannan dare wa ala'i da kuma wahala da na sha ala annaha min daratul kufri najjati ala annaha afsa cewa amma duk da wannan wahalhalin da wannan to madalla min daratul kufri najjati ta tseratar da ni daga gidan kawurci ma'ana daga aikata kawurci ma'ana duk wannan wahala da tsawon daren abu ne mai sauki saboda ai ya zama musabbabin ne kubuta ta da tsira ta daga garin kawurci na zo na karbi addinin musulunci jaratul kubur kenan wancan daula ta kawurci wannan ya nuna mana in mutum ya faɗi wannan ya sai kuma duk inda aka ce za a bi gaskiya ko a nemi gaskiya dole akwai wahalhalu da jarrabawa wadda ake haduwa da ita shi yasa Allah ya ce wa tawaso bil haqqi wa tawaso bis sabr musamman ma abin da yake da alaka da tabbatar da aqida da tataccen addinin musulunci sannan kuma halaccin shigon waka tare da haka nan din ya zama lallami da lallashin zuciya wannan abu ne wanda yake ya halitta musulunci waka wadda babu yi ma musulmi zambo babu yin wani abu na cin zaren musulunci babu wuce iyaka ce duka in ta kubuta daga wannan abubuwa matsayin ta halakaci ita kafiya da za a yi ta don fa'idantarwa ko don ta zamiyar matsayin ta halakaci sai dai in an yi da niyyar neman lada ko na abu na lada kuma in mutum ya samu lada kawai kamar yadda duk halakacin an kyautata niyya tana da lada babu ilmu shiriki hukuncin yanci na mushiriki mutumin da kafiri ne sai sai ba wa yanta to ya hukunci wannan kama a ce kafiri ne sai yake da gidan renon marayi yake taimakon marayi yake taimakon marasa layiya yake abubuwa na abin nan amma ko ba musulmi ba ne to ya matsayin wannan ana fiye bin hizam radiyallahu anhu ana wa ta kafir jahiliya mi araka kafin shigar hakim musulunci ya yantar da bawa ɗari wa hamara alami aka ba'ir ya labta labtu na raƙumi ya labta raƙumi da kaya raƙumi ɗari kafin zuwa musulunci wannan ma asalama bayan ya musulunta hamala alami a ba'ir kuma ya yi hamala na raƙumi ɗari wa ta ƙami a raƙaba ya yantar da bawa ɗari ƙala sai ya ce فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة تنبيع النبي صلى الله عليه وسلم وذكر الحديث وقد تقدم في الزكاة حديث يا غبات الزكاة من ذلك سيأتي أسلفت على ما أسلمت من خير كام أسلمت على ما أسلفت من خير كام سلمت أبس أبن دا يا غبات أنا الهير كافريني yake taimakon marayu marasa lahiya gajiyayyu he mutu yana kafiri kaga aikin alheri ne ko to nan gurin sai aka tantauna wai shin zai samu amfanin abin a lahira ko ba zai samu ba akwai wanda suke ga zai samu amfanin abin a lahira tun da ai wuta mataki-mataki ne akwai wanda yake da lamba ta ƙasa ya suka ce to duk da shi kafiri zai dawama a wuta to wannan abin zai amfane shi a lahira wajen haffafa mishi haffafa mishi azaba kenan maimakon ya zama azaba ta yawa he a kabbafa mashi a nan sai ka ce to zai iya amfana ta ne wani ka ce a gidan duniya ne zai amfana da shi amma ban da lahira saboda Allah subhanahu wataala ya ce ma mana na mutu kuma da mun tafatu illa annahum kafaru billahi wa bi rasul ba komai ana mu karbi ciyar wasu da suke ba face sun kafurce ma Allah kuma sun kafurce ma masu Allah sallallahu alaihi wasallam kaga abin da ya hana daga sharɗin karba aiki akwai al'iman to Allah ya amsa ya ba da lada sharaɗin ba da lada dole sai da al'islam in babu musulunci kenan ba za a ba da lada ba amma taimaka ne a duniya ci gaba abin a duniya kuma zai zama ya samu shi ne abin da ya rahatu mutane ta tambayi mazuwa sassarar sai ma shi sara sai ce ai ma ihinki bai ce ba da ɗaya rabin rufin likhadi a ti yau mati ma'ana bai tabbatar da tauhidi ba sannan sai ce a rada shi alfa'adarta ya nuhi wani abu ne kuma ya samu abu ya yi don a ce ya yi ya yi don neman suna ta kuma ya samu suna ai kaga za ka samu masu ciyar da marayi masu abuwa maguna amma mu yawanci in kafin ya zo na taimakon marayi ko kuma yana ba da wani magani sai mu ce kawai da biyu da biyu yake wannan abin kaga ai mu da yawa duk kafiri in magani ya siya mu ce a banza kawai zai da walakin saboda muna ɗaukar duk da maki ne ba zai ba wannan to ai akwai yin abu dan neman suna da abin nan ko musulmi nawa ne zai yi abu ba dan Allah ne dan neman suna ne to balle kafiri wanda shi dama bai san fa Allah ne zai sa ma kanshi a dukiyar shi shi kawai cuta kaza yake so ya magance ta a duniya ya tattara likitoci a mashi lissafi ya kama ambala kuɗi kawai soke ya ƙarar da cuta kaza kawai saboda tausayin ɗan'ada balle ba suna da masu aƙida ta kawai su ba su yarraba akwai Allah kawai su tausayin ɗan'ada da ɗabi'a ta abin to kaga irin wannan shi kuma dan ya maka ya halitta ka karɓi hadaya ta kawo tunda manzara sassanin ma ya amsa kafiri ne ya baka magani ka ce baka so yanzu magani irin na wani cutar tari wani cututtuka na kansa wannan kungiyoyin na likitoci wanda za ka samu masu zuba makudan kudade wanda ba musulun ba masu yin zuba makudan kudade hukumar lahiya ta duniya si ta danna kudade masu ɗumbin yawa lokacin da amurka suka tsaye da kudin su kaka kaga da mahaukacin da yanin dukkan mutum nawa rasa aiki kaga rasa aiki ma ashe kawai sosai ana karuwa da abu wani maganin ana ashe duk su suke ba da shi maganin cuta kaza masu sida masu wai duka saboda suna ga bai kamata mu dan adam zargo cikin shi ta kare yana shan wahala abin tausayi kuma talaka ne bai da kudin magani kenan ya kamata a taimake shi to shine suke zuwa mu kuma sai mu ce ai kaza ya kan musulunci da su kaza ne suke ka gani to in mutum ya musulunta yanzu kamar bilge ta da abin da yake wanda zai na abin nan to in ya kuma sai ka samu a ciki kuma tun da su ba musulmi ba ne in suna ba da kudin suna ba da kuma a mahankarsa ta wanda ba su yarraba da Allah ya ce to ya za mu dinga cire kuɗi muna ba da kuma kawai kana talaka baka samun jika ɗaya ma kuma ka armo mace hudu su a yi biya arba'in to ya za a yi biya arba'in a kullum a nawa ta gani misali mace hudu to kowace a kullum nawa za ka ba ɗiyarta nawa rashin lahiya nawa kenan mu kake ƙara ma nauyi ma tun da tamuwa suke kuma ya mun gama filanfi da wannan mun baɗiya to tun da haka ne ya za mu so muke abin zo ƙarshe yaƙiya to don me za ka a hidiya goma kuma kai jika ce kake samu su ba su raba da abu to kaji kuma ta hanyar da ya ce ya kamata a bar aiko ka gani amma shi wai burge da irin zuba ne ko a yaki ko a yi wai a su kawai 'yan tattali ne suna taimako kuma su dama bayan duniya kenan suna ga kudin da muke zuba ko kuma kawai kuna aihuwa mu muke rike iya kenan aka tsaye da aihuwar kudin da mu da muke bada kowa a haɗe kenan gaba za ku iya abin wani tamowa hannuwa kenan shi kenan kudin da muke zuba yanzu ko kai ne kake ba da kuɗi kake ba mutum kuɗi yau ka ɗauka ka bashi gobe ka ɗauka ka bashi ka kawai shi dai ka bashi ba abin da a zahiri kaga dole za ka yi wani tattali to su tun da ba su san ba Allah sai suke ga wannan abin shi to kaga inda ma sana'o'i da wayar da kan kuma aka bi da wasu abubuwa tunda mu aiwar a wajen mu addini ce mu aiwar wajen mu addini ce eh babu man malaka min al-arabi raqiqan wanda ya mallaki bawa min al-arabi daga larabawa fa wahaba awistarqa ana abdullah bin umar radiyallahu ta'ala anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam agara aw ala badal mustaliqi wa hum gharun al-amum tusqa ala al-ma fa qatala maqatil muqatilahum wa saba darariyahum wasa ba yau idin shuwairiya radiyallahu ta'ala anha daga abdullahi bin umar yace annan nabiy sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu ya kai farmaki ala banin mustaliqi ga kabila ta banin mustaliqi shekara ta bakwai wa hum gharuna halin suna kafali amma kar ka dauka wai suna gafale fa shiri kawai aka kai musu babu wani alaki ko wannan mun karanta a wancan littafi nabiyar rahma annabi sassar ya ji burbushin suna shiri ta karkashin ƙasa za su zo su farma al'umma musulmi to shi ne aka yi sauri su aka je musu a baza ta kansu gama shirin kaji amma ba wai wannan ba aka musu sau da ƙa'ida ai akwai da'awa za a kira zuwa shiga musulunci zuwa kaza to su suna shiri ne aka yi gaugawa kafin su yana ta hanyar ilin asiri aka ji labari to sai aka musu basata shine sababin da wani haruna wa al'amun tusqa alal ma dabbobin su ma ana musu ban ruwa a wajen rayi fa qatala muqatilahu aka kashe na kashewa wasu ba zarariyan aka ribace kuyangin su wasa bayan mutun shuwairiya a lokacin aka ribato shuwairiya to a lokacin ragowa kuma da suka ga shuwairiya bintul harith ga ta karkashin manzalar sallam da suka ga wadancan ribatattu na aisir kamar zanar sallallahu alaihi wasallam sai ka ce gaskiya bai kamata a ce muna bautar da sarkan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam duk sai su ringa cutar da su ana bi hurairah radiyallahu ta'ala anhu qala ما زلت أحب بني تميم منذ ثلاثين سمعت من رسول الله سيقول فيه منذ ثلاث سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيه سمعته يقول هم أشد أمتي على الدجال قال وجاءت صدقاتهم فقال رسول هذه صدقات قومنا وكان سبية منهم عند عائشة فقال أعتقيها فإنها من ولد إسماعيل أبو هريرة يقول ما زلت أحب بني تميم بنبشر وإنا كونر قبيلة بنو تميم منذ ثلاثين tun daga abubuwa uku sababi abu uku same su ne suna sassan da naji daga mazara su sa abu uku da naji ka leka ka gasa sai da na abu wuri da kaunar sahabbai ga mazara sassan ka sabon mazara sassalam sun ka kallo a duk duniya sun gaba da tarihin da duk duniya ba ya bai shi kuma ƙasa ta rage ba za a yi kar ka ɗauka wai za ka kwatanta sahabban mazara sassan da hawari nuna karka ɗauka za ka kwatanta su balle da mutanen annabi Musa da suka ce izhab an taura buka faƙatila ina hahuna ƙa'idu shi ya sa ma wani daga sahabbai ya tashi zumbar ya ce ya rasu lallala na kuma kama ƙara kan banu isra'ila da musa mu kuma za mu waɗi ba abin da banu isra'ila suka gaya ma annabi musa alaisa in kuma kana ga wancan na annabi isa alaisa kalai ka yadda ƙarshe suka ma ma annabi isa alaisa to amma sabon manzara sandirin tsidin wahala su suke cafi da aka abiyo umi na hari duna na harka ya rasu lalla kibiyar ta samu kirjina kar ta samu kirjinka ya mazu Allah sallarsa duk wani gurin haɗari su su suke tunkara kawai sahabi ne ana kwance ga gidan shi ga matar shi kawai zai tashi ya bar gida ya ɗauki takobin shi ko sandan shi kawai je ko gidan maza a zuciyar shi zai je cikin zuwa wani wani na iya zauwa daga gari kaza ko ƙauye kaza ya saɗa ɗoje ma mazarasa kisan gilla ni kuma nan ina kwance kawai sai ta shabar gida kawai sai ya shi kawai kawai gidan da adam sai banga banga ya kwanta da Allah ka ci ka liƙa ga ga irin da abin ka gani in mutum ya gaɗiye shi ta kai ƙarshen kyau da abin nan kawai sai ce wannan mazarasa sun zama zuwa haka ne mace da kanta kawai za ta zo ta ce ya rasulallah ji ito ne ahabu na kadamsi na zo don ni kawai kaina na mallaka zai kyauta kaina zai ya zo madina kawai anas gashi un musulun ta ce yaro ne ta tsaye mai hankali koyidin muka ya rasu koyidin muka anas ga ɗan hajji muka na anas to kale ka da allah ka irin wannan wannan wannan ɗin bayan allah ne kuma a ce waɗannan su za a zaga al'anta tsine ma duniya ta zama lafiya ka ji wa masifa wani shi a suke shayu mai sai su su tsine musu musu shari su musu ɗage duk wani ya rafa da rashin mutunci da ƙarshen tozarci ga ɗan shi an yi so ya wulaƙanta ya shi ƙarshe ya ce mata aisha kuka in ya so ya ta yi ƙarshen abin ayyarawa ya jingina ta wani ita kuma ya gama kamar ya gama tozarta take shi yasa za ka ga da wuya muminin kirki musulmin kirki ka ga yana kaunar wani ɗan shi'a ko yana kaunar ɗan tafiya da wuya ka ga wani shi yasa wani yana a harshen aisha ya ce wa iza muhibbi kad aladda bi mawjidi fa kilahuma fil ubud mustawiyan wa iza muhibbi kad aladda bi mawjidi in masoyina ya faki da mai kina fa ko fa kilahuma fil ubud mustawiyan dukinsu sun zama ɗaya sojanki masoyinka sai kuma ya nanike da makiyinka bai da amini sai makiyinka to kaga sauwa-sauwa ina kai ina ɗin shi addinin ku ba ɗaya ba ta ina ma kuka zama ɗaya ta ina ma kuka zama ɗaya tufata ɓangaren allah ma kun sha bambam ɓangaren risala kun sha bambam sallar kama ba ɗaya ba take da sallar shi shi sallar shiga mai kawai ake kama so shi kuma shi bai damu ba da jam'udu kai fiyayyen guri masallaci shi bai damu da masallacin ba yanzu duk da magaran ga masallaci ya shiya duk da magaran ina masallaci ya shiya sau da su wannan bai ba shi wani a gabansu ai ba su ko ina ba ba shi wani a gabansu dama irin su juma'a kuma su wanda sai mu hadiya bayan su wannan juma'a ai ba wannan kuma da musu ne Allah kare kare kuma yace to ya kone ta yin zareto ko ya kuna ta ba ke da can in a shekki umarci ala dajjal su ne mafiya tsanantawa al'umma ta su suka yi tsananta ma dajjal kabila ta bari ta ne duk inda wani dushe da yake wani tamil sai ya kowa ke shi ba ka ga ɗan ƙabilar su jikansu shek muhammadu bin abdullahi tamimi najib ai ɗan ƙabila na banu tamimu a tamimi najib ɗan ƙabila banu tamimu ne wani dujen muhammadu bin abdullahi ya bari kan sunan shi ma ka kama ɗan bid'a sai sun girgiza Allah sunan duk kuma inda aka sa kitabun tauhid sai hankalin mushrikai ya mutu dama mara gaskiya ai shi ne yanzu da ka zo wuri aka ce kashe mushubat usulul sarasa kitabun tauhid na yake da kaza Allah ya kace duk wani mushriki ya kare shi ya kashi ce to wahabiyanci wahabiyanci ya zo kaza kaza da Allah ya so alkhairi da shehu Muhammad ibn sai ma gabaki ɗaya sai aka jingina ma ake wahabiya ka gani wahabiya wahabiyawa kaza kaza to shek muhammad ibn abdullah dan kabila banu tamim shi kuma dujal ba wannan ɗayan na ƙarshe bane Allah san san ba ya ce wa kafi alkiyama ya samu sanatun dajjalun kazzabun kullum ya zumu annahu nabiy la nabiyya ba'd to shek muhammad ibn abdullah dujale nawa ya mangare kuma har yanzu dujalan ana mangare su da littattafan shi tun da da'awa ta shek muhammad ibn abdullah ya yi tahdidi kare ka kaga albarkar da Allah ya sa tun da shek muhammadu bin abdullahi ya yi tajiridi ya yi abin da ke da'awar shi kalekayin da mamlaka kalekayin da da'awar ta yaɗa duniya gaba ɗaya yankunanmu da ina ne duk wannan shekoki duk babu su duk inda ka ga wani mai ɗabbaka suna shek muhammadu bin abdullahi yana da kamashi littattafan nan kuma duk da saɓanin gidan sunna duk da saɓanin gidan sunna da wanda zai ce shi ba salafe ne ya dinga zagi yana cewa ba a iya ba shi ne gwani kowa bai iya ba shi ne mai aƙida shi ne mai wa ba aƙida wai mutum zai zo ya ce da Allah wai Allah suna musu karanta da aƙida to mu a gurin wa muka koya dan Allah ka ce wai ba a damu da aƙida ba zalunci ka ce wai ba a damu da karanta da aƙida ba kurum dan dai mu zai kowa ya abin wai ba a damu da karanta da aƙida ba to duk yanzu garin da magaram dan Allah wani majalisi ne wanda littattafan shazo amma Muhammad ibn Abdullah duk ba a karanta da su ba duk inda ka zo manajin na ahlus sunna sai dai mutum bai yi yanzu nan gurin ba karatu bane shekara nawa ake in baka zo ba dole ka ce ba ai kai da baka nemi ba gurin da ake karatu ka ce kuma ba a karatu a gari ko ba a karanta ba ko ba a karatu to mu ta ina muka gane aqida duk islamiyoyi in ka je ka samu usulul salasa qawaidul arba kitabun tauhidi kaza duk an kwamfada ma yara da abin nan duka tauhidi duk makaranta da suna an kaje wannan muqarrara ta tauhidin fiqh da aqida ita ce da aqida a sa maka usulul salasa da kashi bushuwa qawaidul arba duk haka fa ake tai to kaga da'awa ta shaykh Muhammad ibn Abdullah iya daga wanda ya zama mai tsananta a kai hum ashad ummati ala dajjal su ne mafiya tsananta al'umma ta akan dujjal ga gani qala waja sadaqatuhu kuma sadaqarsa ta zo fa qala rasul hadhihi sadaqatu qaumina ma ke ce wannan sune sadakokin mutanen mu hadhihi sadaqatu qaumina wannan ita ce sadakar sadakokin mutanen mu ma'ana kabila ta bulu tayi wa kana sabiyatu minhu inda aisha akwai tsari fatattar soja aisha fa qala ci atqiha fa ina min walad isma'il in tadda ita tana daga zuriya annabi isma'il ya ce to tun da na ji annabi sassa ya faɗi wani kale kawo Allah ya sanar da maza su ce ita salsalatan an biyo tana da gidiya da su ce in ta bi ma'ana kabila ta banu tamim su ma suna da sarsara da annabi suwail saboda larabawa ne waɗanda suke daga larabawa waɗanda suke zuriya na annabi isma'il babu karayatu tatawul ala raqiqi wa qawlihi abdi aw amati wannan babin zai bayyana mana hanawa da aka yi a kan kina a tatsawar tsangwalawa a kan bawa da kuma hukuncin mutum ya ce abdi au amati an nabi sassan ƙala la ya kul a halikun at'im rabbak kan mutum ya ce at'im rabbak kamar yaka ce ma bawa at'im rabbak ciyar da ubangijinka wadda rabbak iski rabbak kaga ai rabbul abdi mai gidan bawa ko to kakkai amfani da ana cewa rabbul da rabbul abdugo to kakkai amfani da kalma ta arrabbike duk da wai kalma ta arrabbin tana daukar mi as-sayyid mai gidan shi kaga ka ce rabbul da rabbu hadhihi da kaga kana iya fadin wannan to amma kakka yi amfani saboda abin da yake tattar da kalma ta tarabbas na daga arrububiyya wannan yana daga al'alfas wanda duk lafazin da ya zama to a tattar da shi akwai taba bangaren abin da ya shahi uluhiyya bangaren abin da ya shahi Allah subhanahu wataala to an hana wannan kamar yadda manzana sallallahu alaihi ce la taqulu sayyid as-sayyid huwa Allah as-sayyid Allah shine as-sayyid wale kul sayyidi maulaya sai dai ce mai gidana majibici na wala yakul arukum abdi aw amati karka ce abdi bawana baiwata wale yakul fataya yaro na ko fatati yarinya ta wa gulami yaro na maimakon ka ce kenan abdi saboda ai kaga kullukum abidullah dukkan mu bayan Allah kenan zan ka ce abdu fulani bawan wani a ka'ida mu bayan wa bayan Allah ne to akwai kama ɗau wani abu wanda ka yi kama da abin da Allah ne cancanci wannan sai aka ce to kar ya zamantu ka yi wannan abin irin waɗannan alfaz in Dr. bakar abu zai da Allah ya shi da rama ya rubuta mujallar guda mu'jamul manahil alfa wanda ya kunshi irin waɗannan lafazzozi wanda suke na kuskure wanda aka yi hani akan furta su yana da kyau mutum ya saboda yana daga kenan akhta wanda yake harshe wanda za ka ga mutane suna furta su diya za ka ga wasu ana faɗi ma ba a damu ba ba damu ba misali to duk sai tattara irin wannan irin cewa ƙausu ƙuza kaga ƙausu ƙuza irin irin waɗannan cewa bakan gizo ya canyi da ruwa da sauran duk sai tattara waɗannan baban idza ata arikum khadimuhu bi qali in da yanku hadimin shi zo mai da abinci kai ne kai aiki almajiri su ma abinci ka tura yaro su ma abinci to shin yanzu abincin nan da ya soma ya za a yi kai za ka cinye da kamshi yana ji tun da ya soma yana gani aka zuba kuma yana jin kamshin ya kama murzisi ka cinye to kakawan nan ka gani ai da kwai alhaki wani wa radiyallahu ta'ala an annabi sallallahu alaihi wasallam idza ta idza ta ahadakum khadimuhu bi qani in hadimin ɗayan ku ya zo mai da abinci bayan lamir jilis kuma in bai zamanar da shi ba a ci bari na wuri lukuma ya ɗan ba shi loma ɗaya auri kuma ta ko loma biyu an akala ko ce ɗaya an ukula ta ne fa'in na waliya ilajin saboda shi ne ya jibici gyara wannan abincin da kuma kimsa shi baya halitta ka aiki mutum je ka so mun zabi ko kaji ya kawo kawai a ci ba ka ba shi komi ba je ka amso kaza in an dawa sai ka ce wanda ya kawo a ware mushi ka aiki mutum amshi je ka so min kaza to ibi shi ma ka bashi ko ka kwarfa mai a ciki ko kuma in ka je kai ma sai tana yiwa bai karya ba tana yiwa ya jima bai ci ba abin sai kawo ma kawai da kamshi ka cinye mun sisi ko ya ma yara wannan ruwa ce ya saba ma tafi a wadda take ta gari a ka'ida ne wanda ya zoma ko ka san mashi ka bashi kaɗan ko ka ba shi kuɗin shi ma ya siya wala yusu ba hawa bil fatal amma irin wannan da masu gida suke yi kuskure akwai ma masu gustan da ya tura yaro je so abinci a restaurant mace je ka so kaza na jika 20 ko nona sai a ci sai a rihe ɗakin ko bira sai a tafi washe gari Allah ya zo ya lalace kuma wani ba a ci ba wani lokaci wani miskini yana abin nan wasu malamai ne masu tura shi aka bashi kuɗi masu yawa ya je ya siyo abincin wani kuɗi masu yawa ya je otal ya siyo abincin kuma duk ba su ce ba aka rihe ɗaki aka wuta sai bayan ko kwana uku ne suka dawo da zo da duk ƙarshe na gudu abin ya lalace shi kuma yana fama da waken ma da zuci to kaga kaga kuskure ne to da kana samu wannan a ma'aikatu ko abin da mutane suna nan ba daidai ba ko kuma ka ga mutum yaron shagon shi sai a so kaji muka muka ko wannan a so a ce amshi ka kai ya dauka gida shi ya jama bai bai abin nan din ba kaga a kaida wanda ya fi cancanta a bashi shi da ya gani da irin shi aka ce ka zabo ɗan kaza ya je ya zabo ya su kaga wannan da kuskure ne e shi ne aka ce dama imma a san mashi imam ba za a san mashi ba ba shi kudin shi ma ya saya eh mai sai ya saya a mishi ka saya amma bai in ya ga ya san kudin kai ka san ki can kawai a ƙarafa saboda shi ne ya jibici kulawa da abin wannan ya nuna mana yadda addinin musulunci yake kula da haƙƙin na ƙasa da kai ba a san ka zalunce na ƙasa da kai je su yi mun kaza amshe su yi kaza iwane ne akwai masu wani kawai sai a je ka siyo ka kawo su cinye abu wani su bane shi kenan kayan ƙare ko babu da ne kaga wannan zalunci zalunci ne ba daidai ba ne babu iza zarabar aure fa laysa bil wajha in mutum zai daki bawa to lalle ya yi nesa da fuska wurin bautar Allah subhanahu wataala ne shi yasa nan sallallahu alaihi yake cewa wala wala tanbil wajha wala tadribul wajha wala tuqalbi ko bugo ya kama ba bugo a fuska guri ne wanda ake ma Allah sujada a farko kuma guri ne na yabawa ko fallasa musamman zaka samu da kai masu irin wannan wasu zaka shi irin wannan bugo ko malami ko malami akwai wani lokaci na gwamnati titiri a zalimi a can wata makaranta wajen kwarin shidda aka ce shi titirin na haka ne ke da ce allah gama shi da yan kare yakin ɗan adam ya samu maka wani almajiri wa kawai fuska yake tafka ma bulala fuska yake tafka ma bulala ya almajiri yana tafafa shi kuma ko daidai ta fuska yake kuma yayin yana bannan kuma ya sa kawa ke habrin shi ana rike shi wani ce haka wa yake ya taɓa hausa ko idan wani ɗalibi an riƙe shi wai na fama kuma da kuma yana ta mutu guna irin wannan bannan manta da wani malami da shi ma haka yake haɓa wani haɗa kawai zai hauka ci shi ma ne ko a masu tsare yara a makaranta su lura duk malamin da ya samu a ramaji na baƙin ciki ya kaga duk makaranta ya kowa tsiya da talauci sai kaga duk shi ne matsayacin makarantar allah duk ka kalli kowace in a makarantar kuma da kwai mugu maƙetaci ne ma almajirai maƙwabta Allah ka rika ka duk tsangayar da take da makitaci to sai kaga wannan makitacin gardin ya fi kowa tsaya da bakin talauci Allah bai ba su ci nasara irin wannan wallahi to shi wannan titibirin haka kurum yana ta takkamin gula yana ta kuma su zaka ga jakkanci ba kowa zai harrace Qur'ani ya tahe shi su kuma suna dan awhal wallahi gaba sai kaga abin ya taurare musu saboda mugunta da bakin ciki to ba a san ko mu irin islamiyyin ko mu islamiyin ba a san akwai inda za ka ga aka yi buga uwaye sai kamar faɗin ciki ne mana musamman in malama ce ta buga sai su gama dan iyan makin ga ta hiki kyau shi yasa kika zabga mata fuska tun da dan me za ka daki mace a fuska kai za ka arme ta kamar ta shatanan da za ka aibanta ta ko a baya dole ya kakula in kana tafka ma yarinya budurwa kai za ka arme ta kaga yadda mata suke kashe kuɗi don su gyara cikinsu don mugunta kai ta shirka mata bulala kai ta tafka mata wani sai ya zare ƙarfi ba ya ta shirka musu Allah ka gani kaga wannan kuskure ne fisabi kuskure ne saboda jikin mace ba ɗaya bane da namiji sukan kashe kuɗi don su gyara cikinsu to don me zaka zo ka tattafka cikin ta ka ce baiwa ka gani shine kake ga wata ta je ta gwada ma uwarta kawai ta ce ina ajiyar da zafi wanda ya ba su hakuri shi ne za ka yi aje gaban shara ana tawama suna jin haushi yau jin ƙanu kawai don bakin ci abin da aka ma mugunta ce ma duk ta zo ka rikita cikinta idan aka tsala a dukkan farin da nufin waje dole wannan sai an kula bukan yan mata akwai haɗari idan aka tsala a dukkan farin da nufin waje in mutum ɗayan ku zai ba farin da nufin waje ya yi nesa da fuska ya nisanci fuska sau da haka wannan kuskure ne balle mari balle kutubu duka wannan kuskure ne ba a wannan yanzu gaje zuwa kamar mutum ido ya fita ko ya wasa shi ko mukamuki ya goce duka wannan ɗani ne duka sai kaje ko ya kama haɓo kawai ya ke wannan ka yi wuri wuri shi kenan a dinka abin da ka rasa yadda za ka yi shi ne to duk ba a so dole ya mutum ya ɗan kula iri-irin waɗannan abubuwa wannan bawan ka wato ina ga kuma wanda shi almajirin ka ai ba bawan ka bane ba ima shi wanda ya zo ne neman alkhairi wajen ka kana neman aljanna wajen shi yana neman aljanna wajen ka kaga shi ne haji na musallallahu alaihi wa Thank you.
أو